نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصت الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه الله اليقين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم فصل وسلم على هذا النبي الكريم عباد الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار أما بعض عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل والصم والطاعة فإن مولاكم قد أمركم بذلك في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وبعد هذه الوصية عباد الله فإن من أخلاق المسلم التي اكتسبها من تعاليم دينه ومحاسن إسلامه الإيصار على النفس وحب للغير فالمسلم متى رأى محلا للإيثار للإيثار أثر غيره على نفسه وفضله عليها فقد يجوع ليشبع غيره ويعدش ليروي سواه بل قد يموت على سبيل حياة الآخرين وما ذلك ببديع ولا غريب على مسلم تشعبت روحه بمعاني الكمال من كمالات الإسلامية تلك هي سبغة ومن أحسن من الله سبغة عباد الله فالمسلم في إيثاره وحبه للخير ناهج نهج السالهين السابقين وضارب في درب الأولين الفائزين الذين قال قال الله فيهم في ثنائه عليهم والذين تبوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يقشح نفسه فأولئك هم المفلحون عباد الله إن كل خلائق المسلم الفاضلة وكل خساله الحميدة الجميلة إنما هي مستاقة من ينابيع الحكمة المحمدية فعلى مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم وهذه الطبيعة السليمة الجميلة تزداد أخلاق المسلم سموا وألوا وإجلالا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر الله إن الله غفور رحيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون التجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور أقول ما تسمعون إن صوابا فمن الله وإن أقطعت فمني ومن الشيطان فاستغفروا ربكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله dukkan yabo da jinjina da kirari sun tabbata ga Allah subhanahu wataala shi kadai yake bashi da abokin tarayya a sammai da kasai muna shaidawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama babba dan Abdullahi farin jakada bawon Allah ne manzo ne Allah wanda ya zuwa duniya da alkhairin da babu kamarsa ya zuwa da duniya ya zo duniya da haske wanda hasken in ka bi shi ba inda zai tike da kai har gidan aljanna wanda ya bi shi ya tsira wanda kuma ya saba masa ya halaka tsiran Allah da aminci su tabbata gare shi da shi da alayensa da sahabbansa da waɗanda suka biyo shi da kyautatawa har zuwa ranar alkiyama bayan nan ya uwana cikin addinin musulunci babu zance mafi gaskiya fiye da alkur'ani mai girma babu kuma wata shirya da ta kai shirya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shari fiye da abin da aka kaga shi ya amsa sunan bidiya a cikin addini dukkan bidiya bata ce dukkan bata makomasa zuwa ga gidan wuta Allah ta'ala ya tsare mu ya bayin Allah yan uwana cikin musulunci ina yi wa kaina wasici da ku bisa tsayuwa kan jin tsoron Allah subhanahu wata'ala bisa tsayuwa akan alkitabu wa sunna a lokacin da muke cikin walwala da kuma lokacin da muke cikin kunci da lokacin da muke cikin farin ciki da kuma lokacin da muke cikin damuwa da lokacin gunda aka sanmu da kuma gunda ba a sanmu ba shine ka'idar da ma'aikin Allah ya dasa wannan al'ummar da yake cewa ittaqillaha haisu ma kunt ka kiyaye dokokin Allah a duk inda ka tsinci kanka ka kiyaye dokokin Allah ya dan uwa musulmi a duk inda ka tsinci kanka a rayuwa a duk kuma yanayi da ka tsinci kanka a rayuwa domin takawa ita ce hanya dodar har zuwa ga gidan aljanna tunda Allah ta'ala yana cewa wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma najil ladina taqaw wa nadharu zalimin fiha jisiya Allah ta'ala yace babu ɗaya daga cikin ku face ya biyo ta shimfiɗaɗɗiyar gada da aka ɗora ta kan wutar jahannama wannan alkawari ne zartaccen hukunci ne daga Allah kana ala rabbika hatman maqdiya hukunci ne wanda Allah ya buga masa stamp da kansa sannan Allah ya ce zan tseratar da waɗannan masu taƙawa dukkan mai taƙawa Allah ta'ala ya alƙawarin tseratar da shi da tsallakar da shi daga dukkan wata rigima ta duniya da lahira domin Allah ta'ala yana cewa man yattaqillah yaj'al lahu makharaja duk wanda ya kiyaye dokokin Allah Allah yayi alƙawari zai bashi mafita ina yi wa kaina da ku wasici ya ƴan uwa fuskoki masu alfarma masu albarka da kan cewa mu tsaya kan wannan kan wannan kisal kan wannan ɗabi'a mai albarka ita ce ɗabi'ar takawa da tsayawa kan kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala bayan nan ya ƴan uwa a yau muna yinin juma'a wanda ke daidai da goma sha bakwai ga watan al-muharram watan ɗaya a jiran gira watannin musulunci guda goma sha biyu hijira yau na da shekara 1445 kutubar mu ta yau a wannan masallaci namu mai taron albarka mai sunan marigayi dattijon arziki babanmu alhaji abubakar yaya arabi allah ta'ala ya ji kansa da rahama wanda ya fi sanuwa da masallacin miyatti da ke wannan unguwa ta bolari a nan fadar jihar gombe a tarayyar najeriya za ta yi magana kan wata ɗabi'a kyakkyawa a cikin gidan musulunci wanda wannan ɗabi'a domin kyanta da ainihin haskenta cikin musulunci sai da allah ta'ala ya yabi masu ita da kansa ya jinjina musu domin suna kan wata ɗabi'a mai kyau wanda allah ta'ala ya yarda da ita kuma yake kwadaitar da mu mu tsayu a kanta an samu jerin giyar sahabbai wanda suka amsa sunan almuhajirun mutanen madina wanda su ne suka yi fice akan wannan ɗabi'a wanda yabon da allah ta'ala ya yi musu cin alkur'ani kai tsaye da su yake wanda kuma duk wanda ya ɗan faru da wannan haske bayansu shi ma zai iya jonawa a irin yabon da allah ta'ala ya musu wannan ɗabi'a ita ce abin da laraba suke cewa al'isa fifita buƙatar wani akan taka ka haƙura da damuwarka ka biya buƙatar wani ka haƙura da buƙatarka domin ka ga buƙatar ɗan uwanka ta biya to babu shakka wannan ɗabi'a ce mai girman daraja ɗabi'a ce wanda alkhairinta yana da yawa shi yasa a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa na zama sanadiyar biyan bukatar wani ɗan uwana daga cikin musulmai ta fi alkhairi gare ni in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akan na yi kwana arba'in ina yi tikafi a masallacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dalili ya yi hanya buƙatar wani musulmi ta biya sau ɗaya ya fi keɓance kansa ya kwana arba'in iya ibada tsakanin sabar da mahalicinsa to ashe taimakon ɗan uwa da shiga cikin buƙatarsa da tallaba masa da taimaka masa da dafa masa to iya cin abin da Allah yake so da kansa kuma yake alƙawari ga masu irin wannan shi ma zai dafa musu hadisi ya inganta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna Allaha ma'al abdi ma kana al abdu fi auni aqi Allah ta'ala iya tare da bawa amma iyar Allah tana tare da bawa matukar bawan kuma iya cikin taimakawa dan uwansa mu dau wannan dabi'ar ya yan uwa sai Allah ya dafa mana sai Allah ya taimake mu sai Allah ya fidda mu daga mawuyacin halin da muke ciki sai Allah ya kawo mana tanyo da agaji da albarka ta kewaye mu ta lullube mu gaba daya amma hananiya kai kanka karan kanka kawai ko kai da iyalinka kawai ba rabon wani musulmi ba rabon wani mai karamin karfi ko miskine ko maraya to wannan ba ɗabi'ar musulunci bace wannan ɗabi'ar yahudawa ce su ne marowata wanda ƙur'ani ya ce su marowata ne wa turibat alaihimuz zillatu wal maskana su mutane ne marowata sai Allah ya buga musu kaskanci da kuma taɗewa da shiga uku gaba ɗaya ka yi ƙoƙarin sanya taimakon ɗan uwanka a cikin shedul na rayuwarka ka dinga fata Allah ta'ala ya kawo dalilin da za ka taimaki wani ba ma ka cuce shi ba a'a ba ma ka mai babakere cikin haƙƙinsa ba a'a ka taimake shi har ma ka fifita buƙatar ka akan tasa masani ya ƴan uwa iya daga cikin akhlaq ɗabi'u masu albarka a gidan musulunci wanda musulunci yake ƙoƙarin ɗora 'ya'yansa a ka daga cikin koyarwa ta addinin musulunci da mahasin kyawawan ɗabi'u masu haskaka addinin to wannan ɗabi'a ta al'isar ala nafs tana ciki ka fifita buƙatar ɗan uwanka akan taka ka haƙura da abin da kake so ka mallaka wa ɗan uwanka to wannan alkhairin ta iya da yawa kuma iya cin abin da yake haskakawa a zo a fahimci addini da soyayya ta alkhairi zuwa ga dan uwanka musulmi ya yan uwa duk lokacin da ya ga wani muhalli na taimakon dan uwansa da fifita rayuwar dan uwansa akan tasa to babu shakka zai yi kokari ya ainihin cika wannan gurbi zai yi kokari ya hau wannan muhalli mu sani cewa wannan iya cikin abin da dan adam musulmi zai fifita dan uwansa akan sa zai iya hakura da yunwa faqad yaju li yashbi ghayra musulmi na kwarai wanda imani ya kai imani za ka iya haƙura da yunwa domin ka ba wa ɗan'uwanka abin da zai ci za ka iya haƙura da ƙishirwa domin ka biya ɗan'uwanka abin da zai sha mu sani cewa kai wa'ansu daga cikin sahabbai ko magabata wa'ansu sun mutu sun bar wannan rayuwar akan hanyar kare rayuwar ‘yan uwansu musulmai ya mutu ala sabil hayatul akari imani in ya kai imani mutum zai iya faduwa ya mutu domin kare haƙƙin wannan uwansa wannan ya inganta a wani yaƙi da aka je lokacin sahabbai akwai wani bawan Allah da aka masa jina-jina daga cikin sahabbai ya kwanta iya limbe-limbe zai mutu to yana kira a bashi ruwa an tafi a nemi masa ruwa ana kawo masa sai ya ji wani na kusansa shi ma iya ihun ruwa yake nema iya cikin halin gargarar mutuwa sai yake nuni a biya wannan dan uwan nasa ya hakura an je meka wannan dan uwan nasa shi ma gefansa sai ya ji wani iya neman ruwa sai ya nuni da hannunsa a bawa wancan an je kaiwa na uku kafin a je Allah ya karɓi rayuwarsa ya mutu an dawo wajen na biyun shi ma ya mutu an koma wajen na farkon shi ma ya mutu kowa daga cikinsu ya mutu iyaka wani ɗan uwansa wannan ɗabi'a ce wanda musulunci ya gadarwa da 'ya'yansa musamman iban farko daga cikin musulman wannan al'umma su ne sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da tabi'u tabi'i su tuni karatun ya wuce a ce kasu cuciwa ne ko kasu damfariwa ne ko kasu yiwa wani alhus a'a wannan karatun tuni ya wuce ba ma wai mujarradin sadaka da kyauta bayan ka koshi ba a'a ima wannan an wuce wannan karatun abin da suke yi ɗabi bukatarsu suke dannewa domin su biya bukatar ɗanwansu su takura kansu domin su ga ɗan uwansu a cikin walwala su ƙi su ji daɗi su ƙi hankalinsu ya kwanta don hankalin ɗan uwansu ya kwanta wannan shi ne ɗabi'ar al'isa kuma ‘yan uwa da mu da su duk fatan mu samu aljanna su ɗin ba wai ba sa san rayuwar ba ne ba ba sa san jin daɗin ba ne a'a abin da suke nema aljanna suke nema kamar yadda mu ma duk ƙoƙarin da muke yi aljannar muke nema to ku duba tazara da musafa wanda take tsakanin imaninmu da nasu a yau cuta da alhus da babakere da handama da danniya to a cikin gidan musulunci ake aiwatar da ita ba wai ka bawawa na kyauta ba a'a imaninka bai kai ba ba wai ka ɗau wani abu na buƙatar ka haƙura ta ka bashi ba imaninka bai kai ba a'a yanzu fata ma ake karka cuce shi fata ake karka zalunce shi fata ake karka danne haƙƙinsa wannan shine ɗabi'ar mu a yau mun canja mun canja mun canja daga irin ɗabi'a mai kyau da muka gada daga cikin ibon farko na musulman wannan al'umma su ne sahabbai da ainihin tabi'ai da wanda suke biyo bayan su da alkhairi har zuwa alƙiyama musali ya uwa wannan ɗabi'a ce mai kyau ba abin mamaki bane a lokacin sahabbai don mutum yayi wannan ba abin mamaki bane ya fifita buƙatar wani akan tasa ya taimaki wani shi ya haƙura da bukatarsa wani iya cikin koyarwa kuma iya cikin zukata da suka ƙoshi da imani da tauhidi shi ne malamai suke cewa wannan shi ne sibukat Allah rini irin na Allah wanda Allah da kansa yake rina irin waɗannan mutane da rini da imani Allah ke cewa man ahsana min Allah sibra wane ne yafi Allah iya rini babu musani ya bayin Allah masu albarka shi musulmi iya cikin taimakon dan uwansa a kowane yanayi iya cikin son alkhairi ya same shi wannan tsari ne daga cikin tsarin magabata na kwarai daga cikin wannan al'umma kuma misali ne da ake buga misali daga cikin irin magabata na wannan al'umma al'awwali da alfa'izin mutanen farko wanda suka rabauta suka tsira suka samu rahamar Allah da aljannar Allah gobe alkiyama irin su ne Allah ta'ala ke cewa wallazina tabbaba quddaru wal iman min qablihim kaga waɗannan mazauna gida masu imani tun kafin zuwan yan hijira to malamai suke cewa Allah ya ce tabbawa udarul iman min qablihi ashe akwai imani a garin Madina tun kafin ayi hijira a ko sai malaman tarihi suke cewa akwai lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura Musa bin Umayr ya je tallar musulunci garin Madina tun kafin ayi hijira tun a lokacin wa an sukar musulunci suka yi imani yasa Allah ya ce tabawu darul iman min qablihim ay min qabli muhajirin an yati ilayhi kafin muhajirai su hijira su goma garin su Allah ke ce yuhibbuna man hajira ilayhim suffar su ta farko suna soyayya soyayyar gaskiya ga waɗannan da suke hijira zuwa gare su suna son su suna kaunar su wannan fa ba su suke faɗa ba Allah ne yake faɗa mutanen Madina ansarawa suna ƙaunar mutanen maka da suka je musu bakunta suna ƙaunarsu Allah ne ke shaidar da su a ƙurani wala ya ji juna fi su durihim hajjatan mai ma'ut kuma Allah ya ce duk abin da balan sare ya ɗauka ya bewa muhajir to ya ce kwata-kwata ya fidda shi daga cikin bukatar ta zuciyarsa ko waiwaye baya yi a kan shi ba zai ce ya ba shi ba ya sako riga in riga ce ya ganshi ya wuce abin hawa in abin hawa ne yake kallonsa iya ce ah ai wani fa kaman ba mu muka bashi wannan ba to imanin mutanen Madina ya wuce wannan wannan fa ba su suke faɗa ba ba dan adam bane yake faɗa Allah ne yake faɗa alwahidul qahar shine yake cewa ba su da bukata sun cire dukkan bukatar su akan abin da suka dauka suka kyauta da shi wala yajiduna fi suturi mahajatan mimma utu amma ka yi wa ɗan'uwanka alkhairi idan kun samu saɓani ka dinga masa guri ba mu muka masa kaza ba ba mu muka mai kaza ba to Allah ya ce a faɗa ma albishir aikinka ya rushe ya ai wallazi na amonu la tubudil wa sadaqatukum bil manni wal adha kar ku rushe sadakokinku da gori da cutarwa ku koyi dabi'u irin na sahabbai sai aikin ya je gaci sai mu samu tsira da rahmar Allah gobe alkiyama Allah ya ce ba su da bukata ba sa gori ba sa nuna su suka baka ma ba sa su Allah ne yake ba su wannan shaidar sai Allah ta'ala ya ce kuma wa yi uthiruna ala anfusihim wata shaida mai nan ba ta uku inji Allah suna fifita bukatar wani su akan tasu su haƙura da yunwa su ƙosa da ɗan'uwansu su haƙura da talauci su biya bukatar ɗan'uwansu wannan fa ba wani bane yake faɗa ba su suke ba da labari ba Allah ne yake faɗa la haula wala quwwata illa billah tubalakum al ansar mutanen madina kun ji dadin ku lansarawa kun ji dadin ku Allah iya shedar da ku daga fauka saba a samawat kuna fifita bukatar wani akan tauku inji Allah wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma autu wa yu'thiruna ala anfusihim suna fifita bukatar waninsu a kan tawasu in ji Allah walau kana bihim khasasa Allah ce ko da suna da bukatar ko da iya jin yunwa sai ya dau abincin ya ba wani ko da iya cikin talauci sai ya dau dan abin da ke aljihunsa ya biya wani domin neman lahira domin neman aljanna irin wannan ya faru kan wata kabila a cikin kabilon garin Madina idan ana yanayin irin wannan na zafi da takuran rayuwa da kunci da tsadan rayuwa he su meeting iya yan unguwar gaba daya sai ce kowa duk abin da Allah ya horewa kowa ya fito da shi kuma sahabbai suna da gaskiya ba wanda zai boye wani abu akan abin da Allah ya hore masa dukkan su za su haɗu abu mai faɗi su yi shimfiɗi duk abin da Allah ya hore masa sai ka zo ka zuba kai shimfiɗar kwano ɗaya ne mudu biyu ne rabin buhu ne buhu ne buhu goma ne kai wani ma ba shi da komai zai zagun ya zauna sai a haɗa duk abin da ke gare su na unguwar duk abu ɗaya ka fataninsa duka sai su raba kuma bi sauyiya sai a raba daidai daidai da mai buhu goma da mai mudu ɗaya sai a raba daidai daidai da mai buhu goma da wanda ba shi da komai in an tashi raban duka za a raba daidai daidai da manzan Allah ya ji labarin abin da suke yi sai ce hum minni wa ana minhu ni su ne su ma ni ne domin manzon Allah ya gamsu da abin da suke yi su haƙura su taimaki ƴan uwansu wani ma bai ji kukan ɗan uwansa ba ina ma za mu kai wannan ɗabi'a da ƴan uwa ina ma za mu koya da cikin kankanin lokaci Allah zai fidda mu daga halin da muke ciki Allah zai canja mana wannan yanayin da za mu yi wannan da za mu kai kai wannan yanzu nan in kun ji halin da al'umma suke ciki duk mai imani sai ya yi hawaye da idansa ku je hanyoyin da ake tafiya gonaki ku yi kallon ikon Allah mata ‘yan mata ko matan aure ko zawarawa ko ƙananan yara idan kana so sai ka ɗau sama da ɗari biyar kai su gonaka ‘ya'yanmu ne ƙannanmu ne matanmu ne wa'ansu kuma ba su da abin da za su ci amma a yau idan wani ya tada gidansa na laka zai siyar za a gara babban da za a siya gidan me aka fasa filaza ce ba a ginawa gidan mai ne ba a ginawa a garin me aka fasa amma ga ƴan uwanku suna kwana da yunwa mata wa'ansu suna zuwa suna fasikanci dan basu da abin da zasu ci wata ta kwana biyu ta kwana uku ba ta da abin da za ta ci ta ɗau mutuncinta ta siyar an bata kuɗi domin ta ci abinci a garin da ake kiran sallah biyar a kullum a garin da dukiya ga tanan bila adadin irin wannan rayuwar ake yi a cuci marayu amma in an tahi sai da gidansu ko makocin su yasi irin wannan rayuwar ake ta ina zamu ga daidai garin da al'ummar musulmai Allah ya mana dukiyar da zamu tallaba wa ƴan uwanmu Allah ya mana arzikin da zamu taimaki junanmu Allah ya mana dukiyar da zamu share wa junanmu hawaye amma ba ma iya daga mu sai mu sai matan mu sai ƴaƴanmu to wannan ɗabi'a ce wanda ba ta musulunci ba ba ta musulunci ba yanzu adadin al'ummar da suke kwana ba sa cin abinci Allah ne san yawan su kawai wallahi sun matallahi da in ana cewa akwai masu bara ƙarya masu roƙon ƙarya to yanzu akwai na gaskiyar ba mutum ne zai ce kwanansa biyu uku da shi da yayansa ba su ɗora tukunya a gidansa ba kuma gaskiya ne gaskiya ne ba ƙarya yake yi ba amma kuma a yau yace zai tada wani abin sa ya siyar to ɗan uwansa makocinsa shi ne zai siye manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce dukkan musulmi da ya iya da labarin ɗan uwansa ba shi da shi har ɗan uwan ya kwana da yunwa shi kuma iya da abin da zai taimake bai taimake ba manzan Allah ce ba shi da imani ba shi da imani ba shi da imani ka san makwacinka ba shi da shi har ya kwana da yunwa kuma kana da abin da za ka taimake shi ba ka taimake shi ba manzala ce ba ka da imani ba ka da imani to musan irin wannan rayuwar ake a wannan lokacin kuma ga irin yadda sahabbai suke yi ga irin yadda mutanen madina suke yi Allah ya ce suna fifi da bukatar wani akan tasu ko da suna son abin ko da suna da bukata Allah ya ce wa man yuqashuha nafsi duk wanda ya fifita bukatar wani akan tasa to irin wannan suna cikin masu samun babbar rabo a gobe alkiyama Allah ta'ala ya samu da cikin su bayan Allah mu sani cewa ɗabi'u na musulunci masu falala masu albarka da ɗabi'u irin ɗabi'un gidan annabi muhammadu da sahabbai sallallahu alaihi wasallam ɗabi'u masu kyau ɗabi'u masu albarka to mun kwaikwayo su ne mun gado su mun ɗamfara su a jikinmu daga irin ɗabi'u na hikima ta turo manzan Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya ce wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin aiko ka rahama ce ga dukkan halittun duniya gaba daya yadda manzon Allah zo mai jin kai kai maka zo mai jin kai yadda manzon Allah zo mai tausayi kai maka zo mai tausayi yadda manzon Allah zo mai kyauta da bayarwa kai maka zo mai kyauta da bayarwa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya ajiye wani abu dan goben sa kai ma ka koyi wannan ka koyi wannan in ma baka iyawa gaba daya koyi mana tashabbahu bihim illam takunu mithlahu ga ɗaya daga cikin sabon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi abuzar alkifari Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi shi idan ya gama dukkan abin da zai gama na wannan yinin ya yi ce fanansa na yini duka to wallahi duk abin da yake ragowa ne baya kwana da shi ba da shi yake duk abin da ke gare shi wallahi baya kwana da kokon ya ce Allah da ya bani wannan gobe ma shi zai bani domin ina tsoron kan na je lahira Allah ya zarge ni allazi ne yakunizuna zahaba wal fidda wala yunfiquna fi sabilillah su boye ba sa ciyarwa dan Allah ina tsoron kan Allah ya kama da wannan wannan fa abin da yake nema ita muke nema ita ce aljanna ba wani abu yake nema bayan wannan mu kwaikwaye su mu dinga taimakon yan uwanmu da junanmu yau nawa ne za a samu miloniya ko biloniya amma yan uwansa suna kwana da yunwa yan uwansa jinya ta ci musu ba su da ikon zuwa asibiti amma sai ya mutu zaka ji an ce ya bar biliyan kaza kaza ma nasa ne kaza ma nasa ne kuma wallahi a banza duk abin da ka bari ko dukiya za ta taba ƙasa ta tabo sama wallahi in ka mutu ka batta a banza take agun Allah agun ka ba abin da za ta yi ba hasali ma nadama za ta sama wallahi sai an ma tambaya kwabo bayan kwabo ya aka yi katara sai an tambaye ka ya katara ta kai kokarin zuwa lahira dukiyarka ta masa da diya samun rahamar Allah da jingan Allah idan ka batta a wannan gidan ba abin da za ta kare ba a gaba za mu ji wata magana da umar ɗan kaɗabe ke faɗa mu sani ya uwana masu albarka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah ya aiko shi rahama ga duniya gaba ɗaya kuma da bakinsa yake cewa imanin ɗayanku ba zai cika ba har sai ya suwa ɗan uwansa abin da yake suwa kansa malamai sun ce wannan hadisin ya zama sulusul din ya ɗau kashi ɗaya cikin hukun addini gaba ɗaya ba za imaninka ba zai cika ba har sai ka suwa ɗan uwanka abin da kake suwa kanka yanda kake so kwana a wace ka suwa ɗan uwanka haka yanda baka son yunwa baka son talauci baka son kunyata ka suwa ɗan uwanka haka wani hine cikin imani in ji annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam masani ɗabi'a ce mai kyauta musulunci ya uwa akhlaq ne wanda da shi ake samun hauhawa daraja da albarka a gun Allah Allah yake cewa wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka ciyar kuka bayar Allah ya ce komin kankanta sana alkhairi za ku same shi gobe kiyama ku Allah ce huwa khairan wannan shine mafi alkhairi inji Allah yafi ka mutu ka bata ka dauka ka bayar kana da rayuwar ka taimaki wani Allah ce wannan shine mafi alkhairi wa azama ajra kuma shine lada mafi girma Umar dan Khattab Allah ya kare da shi wata rana ya je makabartar Madina shi da sahabbai yan uwansa sun kai ziyara yi addu'an shiga makabarta assalamu alaikum diyar kawun mu'minin wa ina insha Allah bi kuma lahiqun nas'alallaha lakum al'afiyata was salama ko abin da ya kama da wannan manzon Allah kai Umar dan Khattab ya tsaya ya sa makabarta gaban shi almajiran suna bayan shi sai yake cewa akhbaru ma idan yace labarin da ke gummo mura yayyu mamata ku ji amwalukum qadin qasamat ya ce wala duk duke da kuka bari an rabe ta in ma a banki ji an ji an fito da ita in ma kadara ce an siyar in ma menene an siyar an zo an daddatsa an raba ya ce kuma diyarukum kadu su kiran gidajenku duk an shige ɗakinka da da kai da kai sai hajiya to zaune na ciki la haura wala quwwata illa billah duk abin da kake koyewa baka so a gani to yanzu wani ne ago in mota ce wani ne ya hau in ɗaki ne wani ne ya kwanta a ciki in shago ne wani ne a ciki sannan yace kuma azwajukum qad tazawwajat matan ku sun ebi gado sun yi aure umar ya faɗawa mutanen makabartawa me baya faruwa duke ce ba a rabawa ana rabawa gidajen ne ba a shiga ana shiga matan ne ba su aure suna yi in an ba ta gado ma ta sake kayan ɗaki sabi sannan ta auri wani ya zo ya kwanta da ita da dukiyarka wanda ka hana ɗan uwanka ya ce sha ka hana taimakon masallaci ka hana taimakon marayu ka hana taimakon makabarta da duk inda musulunci ke kuka ka kasa share masa hawaye sharrin dukiya yan uwa wallahi wani makiyinka ne ma zai ci dukiyarka bayan ka mutu baya son ka baya kaunar ka amma wallahi sai ci dukiyarka kai alkhairi da dukiyarka sai ka samu rahama a gaban Allah yan makabartar yanda Imam al-Bagawi ya haka yato a karkashin tafsirin wannan aya a cikin littafin sa Ihya'ut Turab a makabartar sai ake ba Umar amsa kamar a iska haka su kuma suke cewa akabaru ma indan mu kuma labarin da ke gumu mu mamata da muka riga ku mutuwa sai suke cewa kullama qaddamnahu wajadnahu duk abin da muka gabatar don Allah wallahi mun same shi kullama an faɗanahu rabahanahu duk abin da muka ciyar don Allah mun gari masa amma kullama dakarnahu kasarnahu duk abin da muka ɓoye wallahi mun yi asararsa duk abin da ba mu ciyar ba ba mu yi taimako ba ba mu bayar ba wallahi nadamar sa muke a yau mamata suke faɗa umarwa ka shiga taitayinka ya kai ɗan uwa ka taimaki ƴan uwanka da abin da Allah ya baka za ka yi nadamar da ba ta da amfani gobe alkiyama Allah ta'ala yake cewa kun ga waɗannan ya talu na kitaballah masu karanta alkur'ani suna tsaye da sallah suna ba da zakka wa anfaqu mimma razaqnahum suna ciyar da dukiyar da Allah ya ba su siran wa alaniya a ɓoye ko a fili Allah ya ce yarjuna tijaratan lan tabu suna kwaɗayin wani kasuwanci ne da ba faɗuwa a cikinsa duk wanda ya ɗauka ya bayar to yayi kasuwancin da ba faɗuwa inji Allah liwafihum ujurahum Allah ce zan cika musu ladaddagin su wa yaziduhum min fadli kuma Allah ce zan musu ƙari daga cikin fallata inji Allah bayan sun ce Allah zai musu ƙari haka Allah ya tabbatar mu sani ya ƴan uwa masu albarka wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bako ya aika gidansa a nemo abincin da za a biya bako aka rasa duk matansa guda tara iyayen muminai kunu da za a samu a kofi ko koko a kawa bako ba samu ba dan aika ya zo ya ce manzan Allah wala duka babu in ka kwana da yinwa ba kai bane faru a gidan shugaban halitta an kwana da yinwa nana Aisha ta ce mun taba kwana sama da 30 ba dora tukunya akan murhu domin babu karka ce ka kwana baka ci baka dauka kama akan ka aka fara ba akan ka aka fara kai imani ka rike imaninka ka rike ko mutuncinka Allah iya sana da kai Allah iya sana da kai kwaro a ƙarƙashin ƙasa ma Allah iya sanar da shi balantana kai ka yi riƙo da asbab ka yi haƙuri Allah dai kama makita kan aika ya zo ya ce manzan Allah babu abin da za a biya bako manzan Allah ya ce kuma duk cikin sahabbanin wa zai sauƙi bako na falahul janna ya sauƙi bako na ni kuma na mai alƙawarin aljanna gobe alkiyama abu tsala al-ansari ce ha ana ya rasulullah manzan Allah gani kuma shi ma confidence ne kawai ba shi da abin da ya bari a gidan bai sani ba ya ɗau bako suka je gidan ya ce wa matarsa akirimi dai fi rasulillah ki girma bakon manzan Allah wannan ba bakonmu ba ne bako ne mai daraja ta ɗaya bakon manzan Allah ne ki girmama shi sai take cewa wallahi ya mai gida a gidan nan yau ba wani abinci sai abincin yara ƙanana da ni da kai duk ba raba mu abincin ya ce akwai abincin yaran ƙanana ta ce akwai sai ce fa nawwimihim ki musu dabara su yi bacci kar ki ba su abincin lallaye su yi bacci idan sun yi bacci ki ɗauko abincin ki kawo gabanmu za mu yi kamar muna ci amma mu haƙurin barwa bakon manzan Allah ci haka abu ɗan haya yi da matarsa suka haƙura da buƙatarsu suka haƙura da buƙatar ‘ya'yansu suka biya buƙatar bakon manzan Allah da asuba suna zuwa masallaci sai manzan Allah yake murmushi har Allah ya masa wahayin abin da ya faru Allah yake cewa manzan Allah yake cewa ajaballahu bima fa'ala fulani wal fulana albariya abinda wance da wani jiya suka yi Allah da kansa iya jinjina musu sun fifi da buƙatar wani akan tausu da ƙarshe akwai bashar bin al-haris Allah ya ƙare da shi ɗaya ne daga cikin magabata iya jinyar ajali jinya ta ajali wanda bai tashi daga wannan jinyar ba sai wani bawan Allah ya sallama masa iya neman taimako domin iya cikin wani yanayi iya jinya bashar bin al-haris ya duba hagu da dama ya gaba abin da zai bai wannan mutum wallahi tallahi rigarsa ya kwabe ya bashi ya kwabe rigarsa ta sawa ya bewa wanda ya zo neman taimako gonsa ya bashi da ya tafi da rigar shi kuma ya ce a kama sa aron riga zai sa wannan rigar da ya sa aro da ita Allah ya karɓi rayuwarsa domin fifita buƙatar wani akan tasa wannan fa shine dabi'u magabata yau ba fa ka cuci dan uwanka ba ba ka zalunce shi ba ba ka mai alkus ba a'a ka dau abin da kake ganin kana da bukata ka bashi haka ne imani shine zama a sunna kuma shine zama cikin gidan musulunci Allah ta'ala ya mana albarka Allah ya taimake mu mu salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya fara wannan aiki da kansa inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita wa rahimta barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم إذ الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وانصر عبادك المجاهدين يا رب العالمين الله كجكم الله كجكم ما يفهموا Allah ka shirye da mu da zuriyar mu Allah ka sa aljanna ce makomar mu Allah ka ba mu ikon taimaka junan mu da junan mu ya Allah wannan hali da ake cikin kuncin rayuwa Allah ka mana mafita daga gare ka ya Allah Allah ka ba mu da muna mai albarka Allah ka shayar da mu ruwa mai alkhairi Allah duk wani wanda yake cikin kuncin rayuwa ya Allah muna roƙa mana Allah gaba ɗaya ka fidda mu ya rabbal alamin Allah ka ka mana afuwa da sassauci da gare ka Allah ka mana afuwa da sassauci da gare ka Allah ka mana afuwa da sassauci da gare ka ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya rabbal alamin Allah ka taimaka taimake mu Allah muna roƙonka alkhairin duniya da lahira Allah muna neman tsarinka daga sharrin duniya da lahira Allah ka samu lafiya mu gama lafiya ibadallah inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun qumu ila salatikum yarhamuni wa yarham